بالفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وهز أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن ضيعتك ما علمتني فابدله إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم karatun na littafin riyadu salihin muna cikin kitabul fada'il muna cikin babi da yake bayanin falala na kiyamun laili da sallar nafila za mu tashi a hadisi na goma sha biyu a cikin wannan babi wa an anasin radiyallahu anhu qala an wato daga sayyidina anas dan malik Allah ya kala masa yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yufiru min ash-shahr yana cin abincinsa a cikin wata bi ma'ana baya yin azumi wani lokaci min ash-shahr daga wata zai ta cin abincinsa hatta na zunna Allah ya suma minu har sai mun zaci cewa kwata kwata ba zai yi azumin nafila ba a wannan wata wa yasumu sai kuma ya kama yin azumi a jere a jere hatta na zuna har sai mun zaci Allah yi kuɗi da minhu shay'an ba zai ci komai a cikin wannan watan ba ba zai ci abinci a cikin yinin wannan watan ba sannan kuma sai mu ga ya kama cin abinci wato haka yake wani lokaci ya jeranta azumi da yawa kamar sha biyar ko ashirin wani lokaci kuma ya kama cin abincinsa ya ajiye azumin nafila ya yi kwanaki goma sha ko ashirin yana cin abincinsa saboda kada ya ce zai jeranta ko ya daina yi ya zama ya zama sunna mutane sun yi koyi da shi alhali kuma suna da damar da za su dinga yin azumi har aka ce wato ta tasawuki in kana da dama ka yi a jere ko ka yi daban-daban ko ka yi da yawa ko ka yi kaɗan baya ƙayyadewa wasu kwanaki a cikin wata ya ce ga iya kwanakin da zai yi azumi in dai na jerantawa ne da irin azumin litinin da alamun wannan kuma an tambaye shi ya faɗi dalilin da yasa yake yi azumin litinin yace za ka yi mun wuri tufi wannan litinin wani yini ne da aka haife na cikin yana azumi ne domin ya gode wa Allah ni'imar samar da shi a wannan duniya azumin alhamis kuma yace saboda yini ne da ake ɗaukar ayyukan bayi zuwa ga ubangiji yana so a ɗau ayyukansa yana azumi amma an ba waɗannan ban sauran kwanaki gaba ɗaya baya ƙayyadewa kwanakin yin azumi ko kwanakin ajiye azumi zai yi ta yin azumi kamar zai cika wata sai kuma ya ajiye zai ta cin abinci kamar ba zai yi azumi a watan ba sai kuma ga ya fara yin azumi wa kana la nasha'u an narahu manzo Allah ya kasance ba ma taɓa sha'awar mu ganshi minan laili da dare musalliyan yana yin sallah إلا رأيته تشاء منكم نشاء إيه؟ كاشي وكان لا تشاء أن تراه من الليل المستجيع maza Allah ya kasance ba za ka taɓa sha'awar ka gan shi da yana sallah ba illa ra'aita hu sai ka gan shi yana sallah bi ma'ana wai waye asa asali ba za ka taɓa tunani in ka farka da daddare ka je ka duba wajen kwanciyar manzon Allah ka yi tunani yanzu sallah yake yi ko ba sallah yake ba in ka je da wannan niyyar za ka gan shi yana yin sallah wala na'iman ba za ka taɓa sha'awar ka ga manzon Allah yana bacci yana hutawa ba illa ra'aita sai ka same shi yana bacci da yana huta bin niyyar da ka zo da ita ta ganinsa to haka za ka same shi ka zo da sha'awar ka gan shi yana sallah to za ka gan shi yana sallah in ka zo da sha'awar ka gan shi yana bacci yana hutawa to za ka gan shi a kwance yana bacci sa yana hutawa rawahu bukhari wannan hadisi imamu bukhari ya rawace shi yana nuna maka dai manzo Allah yakan yi bacci a shashin dare kuma yakan tashi yayi nakulkuli a wani yanki na dare wa ala aisha radiyallahu anha anna rasulullahi haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana yusalli ihda asharata raka'atan ya kasance yana sallatar raka'a goma sha ɗaya ta'anifin lalle tana nufin a cikin dare yadda ba ta ambaci dare ba amma tana nufin sallolin sa na dare yasbiru sajadata min zalika yana yin sujjada daga cikin wannan sallolin nasa zai sujjadaci a sajadata sujjada min zalika ta wannan salloli kadara gwargwadon ma ya kawo a ajukum kamsina ayatan gwargwadon yadda in tsaye daga cikin ku ne zai karanta aya hamsin ta alqur'ani haka yake sujjadarsa guda daya qabla an yarfa ra'sahu kafin manzo Allah ya dago kansa in ya je kansa a sujjada a wannan salloli mai raka goma sha ɗaya to ɗaya daga cikin ku zai iya karanta aya hamsin qabla an yarfa ra'sahu kafin manzo Allah ya dago kansa daga wannan sujjada kar ka ji wai an ce raka goma sha ɗaya ka ga ƙanƙantar adadin su to za ka gaya maka kar ka tambayi kyansu da tsawon su gashi sujjada ma yana yin gwargwado yadda za a iya karanta aya hamsin wayar kawo raka ta yi kuma a ƙarshe in ya gama wannan raka goma sha ɗayan yana raka'antar raka'o'i biyu qabla salatul fajr kafin sallar asuba su ne raka'atan fajr thumma yabdaju sannan yana kishin gida ala shiqqi al aymani a tsakin jikinsa na dama hatta ya atiya hul munadi lis salati har sai mai sanarwa da kiran sallah ya zo ya ce masa as-salatu ya rasulullah sannan ya tashi ya fita sallar asuba kamar yadda mun karanta wannan lafazin duka a ruwayar baya abinda a samu ba a baya shine maganar kaifiyar yadda yake yin sujjada shine sai mana ƙarin bayani a wannan hadisi wa an hada daga nana Aisha qala tace ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yazidu fi ramadan wala fi ghairihi ala ihda asharata rak'at rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ma kana bai kasance yazidu yana ƙarawa fi ramadana a cikin wata ramadana ne wala fi gairihi wala a cikin wani wata wanda ba na ramadana ba baya karawa ala ida asharata raka'ata akan raka'a goma sha ɗaya sai dai kawai in a ramadana ne a tsara tsawon raka'o'i shi ne aikin da yake bambanta tsayuwar ramadana da sauran watanni amma adadi kam ta ce baya karawa akan raka'a goma sha ɗaya yusalli arba'an da farko zai sallaci raka'o'i guda hudu sallama biyu fala tas'al an husnihinna wa dulihinna amma kar ka yi tambaya game da kyansu da tsawon su kaga ta ga ma da yanda ake sujjada gurgurdan aya 50 ko kar ka yi tambaya an husnihinna game da kyansu wa dulihinna da tsawon su sun mai salli arba'an sannan idan ya hudun nan yana ɗan hutawa sannan ya tashi ya ƙara kawo su raka a hudu sallama biyu su ma falatas al'an husuni hinna wa hinna kar ka yi tambaya game da kyansu da tsawonsu wato ba sai ka tambaya ba kyawawan raka'o'i ne kuma dogayen raka'o'i ba sai ka tambaya ba sun mai salli salasan sannan a ƙarshe ne ta hanyar sallaci raka uku shafa'i da hutu faƙultu in ji mai ruwa daga na na aisha ita na na aisha ta ce sai na tambaye shi na ce ya rasulallah a kalamu qabla an tutira shin kana yin bacci ne kafin ka yi wuturi wato shafa'i da wuturi domin ya yi hudun farkon nan kamar da na faɗa yana hutawa sannan ya tashi ya kawo hudu na biyu shi ma yana huta har ma ya kamar ya yi bacci sannan kuma ya tashi ya kawo raka a uku nan shafa'i da wuce shi da kake tambayar su wai kana yin bacci ne kafin ka yi wannan shafa'i da wuce raka uku ƙarshen wa ƙala sai ce ya aishatu ya ke aisha inna ainayya talamani hakika idanuwa na guda biyu tana yin bacci wala ya namu kalbi amma zuciya ta ba ta saboda haka ni ba na bukatar sake alwala don na yi bacci za ta gan shi a kwance yana bacci kuma ya tashi ba zai canza alwala ba ya kawo zakawarsa guda ku shafa ita mutu shi ne take mamaki to wai ya baccin yake ko ba bacci yake ba shi ne take tambaya na ce ya aisha inna ainayya talamani gudanuwa na guda biyu tana yin bacci ke za kike gani na akwai kamar mai bacci wala yana bu kalbi amma zuciya ta ba ta bacci قال المصنف أشره إمام صديقي يا كوم مثلا إمام نووي da ya faɗa a sharhin da ya wa musulun ya ce haza min kasa'isil anbiya wannan yana daga keɓance-keɓancen darajar annabawa dukkan annabawa idansu ne kawai yake bacci zuciyarsu ba ta bacci saboda kullum a cikin karɓar sako suke daga Allah a kowane lokaci mala'ika zai iya zuwa da wahayi to zuciyar da take bacci ina za a yi harka da ita yawwa saboda haka zuciya su ba ta bacci wani za ya ce domin haka ne layar da kudu wudu'uhum bin launi alular annabawa ba ta warwarewa ta sun yi bacci wa amma nomu fi kisatil wadi to amma in mutum ya tambaya to yaya maganar baccin da manzon Allah ya yi a cikin kisar wani kwali da suka kwana a cikin tafiya hatta qala'ati shamsu har rana ta hudo ba a tashi an yi sallar asuba ba sai da aka zo zafin rana ne ma ya tashe saboda a halin tafiya ne an gaji tilis aka kwanta bacci aka yada zango a wani kwali ba a tashi farkawa ba sai da rana ta hudu zafin ranar ne ma ya tashe to an ce kuma zuciya ba ta bacci gashi kuma an makara hatta ɗala'atin shamu har sai da rana ta hudu wa fata wakatu salati lokacin sallar asuba ya tsere ba a yi ta ba sai ƙara'in da aka yi. To, amsar da za a ba mai wannan tambayar, ba ne an na tsulu a alfajir wa shamfi, ka sani shi maganar hudowar alfajir da hudowar rana muta'alliqun bil aini abu ne da yake rataya da ido. Ido ne yake gane alfajir ya hudo ko rana ta hudo. Wahiyar na'imar ita kwa tana bacci ya taimaka kalamu ainaya. illa ainayya kalamani ko yawa wanda zai ce alfijir ya hudo ko rana ta hudo yana bacci shine ido labil kalbi ba a gane hudowar rana da alfijir da zuciya saboda haka har aka makara ba a tashi ba sai da rana ta hudo aka yi sallar asuba saboda dama idan yana bacci zuciya ce ba ta bacci wa amma amrul hadasi amma al'amarin hadasi da take tunanin yayi bacci kuma ya tashi bai sake alwala ba fa muta'alliqun bil qalbi shi kuma yana lafaiwa da zuciya tunda zuciyar ba ta yi bacci ba kaga alwala ba ta kare lamarin sake alwala a dalilin bacci ai ba dai ido ya rufe bane duk wanda ya rufe idan sa yayi bakam aka ce sai sake alwala sai bacci yayi nauyi in bacci yayi nauyi ko kaga ya shafi zuciya ta rakkana to saboda haka shi idansa ne yake bacci zuciya ba ta bacci don an makara ba a yi sallar asuba ba har lana ta hudo wannan ba matsala ba ne mai ganin hudowa lana ne yake bacci shi da ido ita ko zuciya ba ta bacci saboda haka dan ido ya yi bacci alwala ba ta warware wannan hasa'is ne na annabawan Allah wakila wasu malamai suka ce a'a innahu kana yanamu qalbuhu taratan wa yanamu ukra wani lokaci zuciyar yakan yi bacci wani lokaci kuma baya bacci ko da ya kwanta din ya rufe ido wa sadafa qissatul wadi naumahu sai aka yi dace kissar wannan baccin da aka yi a wannan kwallon aka makara ya zo ne daidai da lokacin zuciyar yake bacci wannan a faɗin wasu malamai قال المسلم أما إمام النووي يقول والصواب الأول zance dai mafi dacewa. shi ne maganar farko cewa zuciyarka kwata-kwata ba ta bacci ido ne kawai yake yin bacci in an makara to ido ne ya makara ba zuciya ba wannan hadisi muttafaqun alayhi wa an ha daga nana Aisha annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kiga annabi sallallahu alaihi wa sallama kana yanamu awwalan layl ya kasance yana bacci farkon dare farkon dare zai kwanta yayi baccinsa ya huta wa ya ƙumu akirahu yana tashi ƙarshen dare fa yusalli ya kama yin sallah haka manzo Allah ya tsara daren farkon dare zai kwanta kamar zuwa sha biyu ko karfe ɗaya sannan kuma sai in ya farka ya yi ta sallah ba zai ƙara yin bacci ba har sai gari ya waye muttafaqun alayhi وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال yace sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan Abdullahi dan Mas'ud yace nayi sallar nafila tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lailatan a wani dare ballan ne zan qa'iman manzo Allah bai gushe ba a tsaye tunda ya kabara harama a raka'ar farko bai gushe ba a tsaye hatta hamantu bi amri sau'i har sai da na himmatu da yin wani al'amari mummuna har sai da na himma bi amrin da aikata wani al'amari sauki wanda yake mummuna ila aka ce wa mahamanta me ka himmatu me kai niyyar yi ala yake hamamtu an ajida kai ni hanna so ma na zauna wa adahu na kyale shi ya tsaye wata shi yayi da so irin sallar da ya saba shi ya ga manzo Allah ya kabbar harama ya tashi kwatsayin samun sallah tare da manzo Allah inda ya bi shi sallah a tsaye aka yi ta tsayuwa aka har ya gaci manzala bai yi ruku ba sai da yanke shawara kai shi zai zama kamar ya kyali kuma dai ya ga bai kamata kana koyi da manzo Allah ka kasa jurewa tunda manzo Allah yana tsaye ba amma ce sai da ya himmatu ya so ya aikata ya kaga ya siffanta yanke sallar nan da kyali manzo Allah bi amr su'i da mugun al'amari saboda taɓawa manzo Allah mummunan abu ne tunda kayi koyi da shi to bai kamata kuma ka fasa wannan koyin ka yanke ba wa anhu zai fata radiyallahu anhu qala sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin wannan duka yana nuna maka fa a halin tafiya ne domin ba za su shiga ɗakin manzon Allah a wannan lokacin da daddare su ce za su bi shi sallah ba ina fata an gane dole a halin tafiya ne an yada zango in yana hemarsa suka ji ya fara sallah su je su jona masa to shi ma sai Allah zai fara da anu irin wannan ne ta faru gare shi qala yake sallatu ma annabi nayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam zaka lailatin a wani dare fakta ta hal baqara sai ya bude suratul baqara bi ma'ana bayan fatiha sai ya fara karanta baqara fa qultu da na gade an dade ana ta karatu sai na faɗa a raina yarkau inda mi'a watakila zai yi ruku'u ne daidai aya ta ɗari watakila aya ɗari yake hari tunda na ga an wuce ashirin talatin arba'in hamsin to watakila in ya kai aya ɗari kuri goma zai yi ruku'u da aka zo aya ɗari kuma maza kawai sai na ji ya wuce fa qultu sai na faɗa a raina na ce dalili ha fi raka'atin watakila zai yi sallah da wannan sura ne gaba ɗaya a cikin raka'atin famma ba haka ko ya ci gaba da yi fa qultu na sake cewa dai yarkabu biha zai yi ruku'u ne da wannan sura ta bakara yana zuwa ƙarshen suratul baqara din sun mafta nisa sannan sai naji ya bude suratul nisa daga bakara ba sai ali imran ba to sai ya ji ya karanta ya kama suratul nisa ita wannan sura suratul nisa haka ta zo a tartibi na mushafi na abdullahi dan mas'ud Qur'ani Abdullahi ibn Mas'ud daga Fatiha sai Baqara sai suratul Nisa'i sannan Ali Imran. Kafin daga baya a daidaita a jera surar Al-Qur'ani da umarnin manzon Allah. Shi yasa kaji a nan ya karu wayar bayan Baqara sai ya fara suratul Nisa. Baqara'aha ita ma ya karance ta gaba daya. Summa fataha Ali Imran. Sannan ya bude Ali Imran ita ma faƙara'a ita ma ya karanta ta gaba ɗaya abu ku gani ihu goma sha sha uku dai ai sai ya shiga ma'ida ne ake samun sha biyu a je ƙarshe ma an shiga la'arabu yawa ihu goma sha uku dai haka ko sha biyu da wani abu ya tsara uku mutarafila kuma duk da wannan tsayuwa maza Allah yana karatu ne mutarafilan abin jerantawa a jere ba wai karatu ne na gaggawa ba kamar mutarattilan ne yana yi da tartili wa rattilul qur'ana tartila mutarattilan yana yin sa daki daki ɗaya bayan ɗaya yanda in mutum mai saurin rubutu ne zai ma iya rubuta abin da yake karanta kuma a hakan idza mara bi ayati idan ya wuce a karatu ne karanta wata aya fiha tasbihu akwai tasbihi a cikin ayar sabbaha zai tsaya yayi tayin tasbihi duk ayar da take ɗauke da tasbihi to in yazo sabbaha sai yayi tasbihi sannan ya ci gaba da karatu wa idza marra bi su'ali idan ya talar da roƙon Allah ko ayar da take umarni da yin addu'a kamar wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib to ta'ala zai tsaya yayi ta roƙo yayi ta addu'a wa idza marra bi ta'awuzin idan ya talar da neman tsari kamar ayat da take magana azabar jahannama da azabar lahira to ta'awwada zai tsaya ta neman tsari ga Allah daga wannan azabar da aka ambata a wannan ayat wannan shine karatun sallah sun sannan bayan ya karanta ita Ali Imran muka ce raka ta yi ruku dama babu ma'ida a cikin wato izu goma ne da kaɗan ke sun baraka sannan sai ruku faja'ala sai ya haɗu a cikin ruku ya kuli yana cewa subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim yayi ta maimaitawa fa kana ruku'uhu ruku'un da ya kasance lahawan min qiyami kusan kusan tsayuwar dade wanda ya ruku yayi kai kwatan kwatan tsayuwar da yayi a wannan raka'a ta farko ثم قال sannan yace sami Allahu liman hamidahu rabbana lakal hamd bayan ya dago daga ruku'u kenan thumma qama dawilan sannan ya sake tsayawa da tsawo bayan dagowa daga ruku'u fa kafin a tafi sujjada shi ma yayi doguwar tsayuwa qariban min maraka'a kusa da yadda yayi ruku'u dadewarsa a wannan dagowa daga ruku'u ya kusa dadewarsa da yayi a cikin ruku'u ثم سجد sannan ya tafi sujjada fa qala a cikin sujjadar ma ya tafi subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la fa kana sujudu sujjadansa ya kasance qariban makusanci min qiyami daga wannan tsayuwar tasa da ta tsakowa daga ruku dadewar da yayi a cikin ta yayi kusa da tsayuwarsa da yayi ta dagowa daga wannan ruku wannan yana siffata maka raka'a ɗaya ne to kuma a haka aka ce yana yin raka a goma sha a dare sai dai nana aisha ta gaya mana kaifiyar zai yi duk da farko sallama biyu ya ƙara yin duk sallama biyu su ne masu irin wannan tsawon sannan a ƙarshe ya tashi ya kawo guda uku su ne a matsayin rukuni kuma shafa'i da mutum wannan tasbihi da ya zo a wannan hadisi subhana rabbiyal azim a ruku da subhana rabbiyal a'la a lokacin da لما نقول فسبح باسم ربك العظيم عند أكثر من الله فسبح باسم ربك العظيم كي تسبيه رسوله أبجد كما يجرمه قال صلى الله عليه وسلم سبب الله يشي وصحابه اجعلوها في ركوعكم كسن يوانا آية تسبيه ليك تشوانا آية كسن يشي أشكر ركوعي شيء سأكي سواء سبحان ربي العظيم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى yayin da kuma wannan sura ta sabbi hizbu rabbika la ala ta sakko masa qala sai yace wa sahabi ij'aluha fi sujudikum ku sanya ta a cikin sujjadar ku shi yasa aka yi sujjada ake cewa subhana rabbiyal a'la saboda wannan umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa hikmatuhu wato hikimar sanya waɗannan tasbihi masu lafazozi mabambanta a ruku'u da sujjada annahu warada hadisi ya zo mazala ta aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih idza kana sajidan mafi kusancin halin da bawa yake kasancewa mafi kusanci ga ubangijinsa idza kana sajida in ya kasance yana sujjada fa kasahu sai manzo Allah ya kebance sujjada bil a'la da lafazin a'la subhana rabbiyal a'la saboda a lokacin kai ka kaskantar da fuskar ka a ƙasa to shi kuma ubangijin ka madaukaki ne kai ka kaskantar da fuskar ka ka ajiye ta a ƙasa saboda girmama ubangijin ka saboda haka ne aka sanya ta wannan lafazi a cikin sujjada subhana rabbiyal a'la hadisi na 18 a wannan babi wa an jabirin radiyallahu anhu qala yace su ila rasulullahi an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyu salati afdalu wace sallah ce mafi falala daga cikin sallolin nafila qala yace qulul qunut awaita tsayuwa ya fi lada akan yawaita ruku da sujjada da gajarta tsayuwa kan kai raka'a hamsin sallama ashirin da biyar ko raka'a ɗari sallama hamsin gayi gala kai raka'a goma sallama biyar amma so gayi tsawon su ya kai tsawon su ne raka'a ɗari rawan hadisi rawahu muslimun al-muradu bil qunut yace abinda ake yin da al-qunut a wannan hadisi qulul qunuti ai al-qiyamu tsayuwa awaita tsayuwa shine qulul qunut ya ku falala akan yawaita ruku da sujjada da gadarta tsayuwa a sallar nafila amma ba kowa ne zai iya yi ba wani ba yi da karatun da zai yi doguwar suna ko wani kuma yana da larurar da ba zai iya jure wa doguwar tsayuwa ba to kowa sai ya yi abin da zai iya amma in kana da lafiya kana da hali da karatun da za ka yi to an fi so ka yi koyi da manzon Allah ka tsawaita tsayuwar ya fi ka yawaita ruku da sujjada وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة من الله صلى الله عليه وسلم يا شيء أحب الصلاة إلى الله ما في سويوة صلى النافلة أوجب الله صلاة داود إلى صلى النافلة إلى تعلم داود وأحب الصيام إلى الله ما في سويوة أزم النافلة أوجب الله صيام داود شيني أزم النبي داود da magana zai mana bayanin irin sallar tasa da irin azumin nasa ya ce kana ina mun nisfan laili annabi dauda ya kasance yana bacci rabin dare farkon dare zai kwanta ya yi bacci sai an samu rabin dare kamar sha biyu dare in ka kaddara dare yana da awa goma sha biyu ko daga shida zuwa sha biyu an samu nisfin laili an samu awa shida ko to wa yaqumu zai tashi yayi alwala ya yi kiyamun laili sulusan sulusun dare ɗaya bisa uku to nawa ne ɗaya bisa uku a cikin sha biyu shi ne awa hudu ko hudu sau uku shi ne sha biyu to da ya yi baccin awa shida nisfin laili to yanzu kuma ya yi tsayuwar awa hudu an samu awa ne kenan awa goma to waya za mu sudu sau yana yin bacci kuma ya huta awa biyu shida su da sun dare duk biyu sau shida ba shida sha biyu ba yawa awa biyu a cikin awa goma sha biyu shine su dusun layi to ka ji yadda annabi dauda shi yake tsarin sallarsa a cikin dare shi ya sa da mala'ikun nan suka bar jarraba shi suka tarar da shi yana sallah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab ko wa yasumu yawman azmusa kuma na nafila yana azumtar yini yau ya yi azumi wa yukturu yau mai yana ci abincinsa a wani yini gobe kenan yau in ya yi azumin lafiya gobe zai ci abincinsa jibi zai yi azumin lafiya gata ya ci abincinsa haka yake yi yau ya yi gobe ya ajiye yau ya yi gobe ya ajiye wannan shi ne afdalu siyami in dai ba azumin farilla ba to wannan shi ne mafificin azumin lafiya an ji manzon Allah muttafaqun alayhi wa an jabir radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله نادم جاء الله صلى الله عليه وسلم يقول ينا cewa إن في الليل لساعة إن لساعة والله أقوى وتأوى ساعة لوكتي في الليل أشتم dare. لا يوافقها رجل مسلم ba wani mutum musulmi da zai dace da wannan sa'ar yas'alullah ta'ala yana roƙon Allah ta'ala khairan wani abu na alheri min amri duniya wal akhirah daga al'amarin duniya da na lahira illa a'dahu iyahu sai Allah ya bashi wannan abin da ya roka manzo Allah ce wa zalika wannan sa'a din kullu lailatin ana famu ta dukkan dare jiya ba mun bayanin sa'ar yinin juma'a da na daren juma'a ba to ashe akwai wannan da na kwasa a kowane dare kuma Allah ya koye ta saboda ana so ka yi kokari kana yi dare ba a ce sulusun farko ko sulusun ausadi ko sulusun akiri min al-layl ba ba ayyana maka ga lokacin ba amma dai an fi kauna an fi tsammanin sa a ƙarshen dare saboda haka yawanci masu kiyamun laili in ka duba salihan bayi da annabawa sukan yi lafi sulusu ne ƙarshen dare ga dai annabi dauda an ce zai yi bacci rabin dare kuma hadisan baya muka ce ma manzon Allah yana baccin sa har zuwa nisfin nan sannan ya tashi amma shi ya tashi ya tashi kenan sai kwanciyar nan da yake yi kuma ya ga maka inna aina ya tanama ni wala ina bu kalbi yana kwanta ne dan ya huta daga wannan tsayuwar amma shi baya bacci har sai gari ya waye wannan hadisi rawahu muslim wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah ya ce idza qama ahadukum min al-layl idan ɗayan ku ya tashi da daddare yana so yayi sallar nafila falyastaftihi salatu bi rak'atayn khafifatayn ya bude nafil kullun da rakawai guda biyu khafifatayn sauka a ba dogaye ba ya fara yin gajerun raka'o'i guda biyu yayi sallama imamu siddiqi yace hikima cikin wannan da ajali qiyamihi ay bi izhabi ma qad baqiya fil jasad min al kasal domin kusar da abin da ya dan saura a jikin mutum na kasala da ya tashi da ita daga wannan baccin in ya fara yin doguwa to wataƙila gengedi zai iya dawo masa bai daɗe a ce to amma idan ya motsa ruku'u da tsagowa daga ruku'u sujjada guda biyu da tsagowa da zama to za ta koda duk wata guntuwar kasala da wani guntun bacci da bai gama sakin sa ba ta shuddu a asabu sai ka ga jijiyoyin sun yi ƙarfi saboda an motsa su wata ƙawal a aba'u gaɓoɓi ma za su yi ƙarfi min futuriya saboda yankewar da ta yi a lokacin bacci fata tawajjahu sai gaɓoɓi da jijiyoyin jiki su fuskanci nishaɗin salati ko bi kamali nishaɗi da salatin laili za su fuskanci sallar daren da cikakken nishaɗi ba tare da guntuwar kasala ko wani gengedi na bacci ba wannan shi ne hikimar ya fala da gajerun raka'o'i kafifa sai mu sauƙaƙa kafin kuma ya tashi ya kawo masu tsawo wannan hadisi rawahu muslimun وأنا عائشة رضي الله عنها قالت تشي كان رسول الله ماذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء إذا قام من الليل إذا يتاشي تدجري ابتتها صلاته وينا قود صلرت بركعتين دركوين بدابي خفيفتين سوقا wancan masu tsawon da ake magana ba da su yake farawa ba yana budewa ne da gajerun raka'o'i sannan kuma ya tashi wanda suka biyo baya sai ya fi dogaye رواه مسلم وعن هذا عن عائشة رضي الله عنها قالت تشي كان رسول الله ماذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسن إذا فاتته صلاة من الليل إذا صلى الجلي تسيري مثلا من وجه صبت ونشي وقولش اللافع أو غيره قوة سهال تفيا أكا مكرا تصلى من الليل من النهار زي صلى درانا سنتين عشرة ركعة ركعة أبو مشاهد yana yin ƙara'in wuturi dai ya riga ya tsere to amma zai sha biyu a shi a dare ba sha uku aka rauta yana yi ba to idan sun tsere da rana da hantsi zai tashi ya kawo raka a goma sha biyu to wannan yana ƙarfafa cewa wa min alladhi fatahajjad bi nafila tallaka din nan ai faribatan za'idatan lak kamar da muka karanta a farko shekaran jiya ko jiya ne ma ko yawwa ومن الذي فتعجب به نافلة لك كتاشي كي تهجدي تدري يا رسول الله نافلة لك وأن القاري لي نفر الله أقليك akwai malaman da mai da suka fassara cewa kiyamun laifin farilla ne wajibi ne ga manzo Allah dalili kuma gashi idan ya makara ko wani dalili ya sa bai yi su ba yawa yi gari sai yayi raka a goma sha biyu maimakon wadancan da yi da daddare wanda kuma kowa ya sani a hakkin al'ummarsa ya bude ne nan ba wajibi ba ne kuma ba dole ne don kama kana sai ka rama su amma shi yana rama saboda suna matsayin wajibi a gare shi rawahu muslimun wa an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man nama al-hizbihi duk mutumin da ya bacci ya makara an hizbi ga balin nafulfulinsa ko ga balin wani auradansa ko ga balin wani karatu da ya saba yi asali alhizbu huwa ma yaj'alu rajulu ala nafsi min qira'atin aw salati abinda mutum yake dora wa kansa a dukkan dare min qira'atin karatun qur'ani ne dama ba hizbi hizbi bane shi alqur'ani hizbi 30 ko 60 au salatin ko kuma wata sallah ce da ya saba yi duk dare kal wurdi ya rike shi kamar wurdi to idan ya idan ya makara an hizbi ga barin wannan hizbin nasa abin da ya saba sallata na dare ko wani wurdi da ya saba yi da daddare bai samu yayi ba au an shay'in ko wani abu daga gare shi ya fara yin abin da ya saba yi duk dare yayi wani bangare sai kuma ya gari zai waye bai samu damar ƙara sa ba ya yanke ya shafa yi da wuce kaga nan ba an hindi kullihi ba a an shay'in min yayi wani wani kuma alfijir ya riske shi bai samu yayi ba fa qara'ahu sai ya karanta wannan hizbin nasa ko wannan wuridin nasa ko ya sallaci wannan sallolin nasa da bai samu yayi ba fi ma bai salatu zuhri wa salati fi ma bai salatu fajri wa salatu zuhri ya karanta shi ko ya sallace su a lokacin da yake tsakanin sallar asuba da sallar azhar to kutiba lahu za a rubuta masa ka annama qara'ahu min al-layl kamar ya karanta shi da daddare ka san akwai fifikon lada cikin ibadar da mutum yayi da daddare akan wacce yayi da rana haka nan sallar dare akwai fifikon lada da sallar da lafiya da mutum yayi da rana duk wani abu da ya karanta na wurdi ko na sunayen Allah ko ayar alƙur'ani ko salatin manzon Allah to wanda yayi da daddare aka bindika ladar fiye da wanda yayi da rana to idan abin da mutum ya saba yi ne duk dare yana karanta wani izini na alƙur'ani duk dare ko yana yin wasu nafulfulun sa ne da ya saba yi duk dare baya fashi ko yana wani wurdi ko salatin manzon Allah dubu kaza a dukkan dare ko kuma ya ɗauki wani aiki alal misali da aka ba shi aka bar izini zai kwana bakwai yana yi ko zai kwana arba'in yana yi ko zai wata guda yana yi to jiki da jini wata ran da daddare sai ya makara bai samu ya kammala adadin ba alfudur ya hudu ko kuma kwata-kwata ma bai samu ya yi ba ya makara to idan gari ya waye da hantsi in ya yi shi kafin azahar to ka annama tsara a hudunan nan tsarin lissafin kwanakin da bai rushe ba kare sai zai yake ya koma daga farko idan wanda yake kwanaki ne kamar kwana bakwai zai yi wurin kwana bakwai ko na kwana arba'in in har irin wannan ya same shi adadin da ya rage bai kalafa ba da hanzi ya kalafa aikin sa yana nan bai rushe ba in ba kwata kwata bai samu ya tashi yayi ba da alfitir ya hudo to ya zauna daga hanzi kafin dai zawal kafin azhar idan ya karanta shi to ka annama qara'ahu min al-layl da ladansa da tartibinsa yana nan bai rushe ba kamar ya karanta shi ne da daddare rawahu muslim imam muslim ya rawaice shi wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce rahimallahu rajulan qama min al-layl Allah ya ji kan mutumin da ya tashi daga dare fa salla yayi sallar nafila da gari ya kusa wayewa wa aikada ibrata sai ya tayar da matarsa daga bacci fa in abad idan ta ki tashi na ba bi wani halma a yayyafa ruwa a fuskar ta ki tashi mana ko na ka bi hudu ma ki samu kema to wannan mutum mazala ya masa addu'a Allah yana nuna maka in kar za ta tashi to kar ka wahala da ita ka ce dole sai ta tashi yanda ka ga dare ita ma haka za ta dinga a kai ta na bulbulinka lokacin da kaga ya dace ta tashi kamar karfe hudu ta yi ko hudu da rabi to ita ba ka tashe ta kace ta yi alwala ita ba ta samu wani abu ne kiyamu da yi kafin hudu alfijir manzo Allah ce fa in abad in ta ki tashi na ba ji waje har ma yayi ya fa mata ruwa a fuska tun ba ma lokacin sanyi ba ne ki tashi ke ba ki samu rago a cikin wannan daren to manzon Allah ya yi wa irin wannan miji addu'a ba wai kawai ya kaɗai duk ya kaɗaita kansa da ibada shi kaɗai ya bar mata da tsayi mun shari sai alfijir ya hudo kamar yake ta tashi kai sallar asuba ita ma ana so ka tashe ta koda ba irin naka za ta yi ba to ita ma ta tashi ita yi irin nata a daidai lokacin da ya dacewa da ita musamman ka san mata suna da launi an wuna ana kutuba kutuba harkar gida dafa abinci da wankin kayan yara da kula da yara da lemo da sauransu wata ba ta iya yin bacci in ta farka ta abubuwan nan ba za ta ƙara rutsa ba sai wani daren kaga a wannan yanayin kuma ka ce za ka tashe ta dole karfe ɗaya karfe biyu ta kai azuba ta ga sallah ka zo wannan ka ta koya mata to shi yasa cikar hadisi ya zo cewa qaba min al-layli fa salla sai da aka ce fa salla da aka kawo magana ya ta da iyali ba qama min al-layli wa ayqaza imra'atahu sannan fa salla ya ba ba cewa aka yi ya tashi da dare ya ta da matarsa kuma suka yi sallah a qama min al-layli shi kadai fa salla yayi sallah shi kadai sannan wa aikada imra'atahu a ƙarshe ta da matarsa fa in abad idan ta ki tashi da za a fi waje halma'a da yayyafa ruwa a fuskanta wannan manzo Allah yayi wa wannan mutum addu'a da hiballahu rajul Allah ya ji kaucin wannan mutum sannan sai kuma aka dawo kan ragon maza ka sa akwai ragon maza wanda matarsa ta fi shi kokari to sai Allah manzo Allah ta rahimallahu imra'atahu Allah ya ji kan matar da kamar mina da ta tashi da daddare mijin ta yana munshari fa sallar ta yi ta yin sallah sai a ƙarshe da ta ga dai zai bakara wa ai kaza zauja sai ta tayar da mijinta daga bacci ta ce ka tashi kai ma ka dan samu ka dan yi kafu alhamdulillah saboda an an samu ragon maza fa in aba in yaki tashi na ba hafi wani ya zama a ta yayyafa ruwa a fuskar yi da ka tashi mana me gida ka tashi kai sallah ka ba alhamdulillah rawahu abu dauda bi rizadin sahihi ita ma in sai haka ta shiga cikin addu'ar manzon Allah na Allah ya dukanta manzon Allah ya masa addu'a ta ce sai da rahama wa anhu daga Abu Hurairah da radiyallahu anhu wa an abi sayyid al-Khudri da kuma sayyidina Abu Sayyid al-Khudri radiyallahu anhu ma qala su su bi Abu Hurairah da Abu Sa'id suka ce qala rasulullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ayqaza rajulu ahlahu min al-layl idan miji ya tayar da iyalinsa daga bacci minan laili da daddare nan yana nuna farkon tashin kenan fa salla ya suka yi sallan nan tare au ko kuma salla shi ya fara yin sallar raka'a daidai raka'a biyu ko kuma kowannen su au in shakku minan rawu ko dai cewa yayi fa salla ya suka yi sallar tare au ko kuma salla raka'a daidai jami'an kowannen su yayi sallar raka'a biyu amma jami'an gaba ɗayan su duk dai ma'anar ta hasu kutiba kowanne da za a rubuta shi fi zakiri na wazakirat a cikin wazakirin Allah kafirin wazakirati a addallahu lahu maghfiratan wa ajran azima shi mijin za a rubuta shi fi zakirin Allah kafiran ita ma za a rubuta cikin wazakirati Allah kafiran ko da raka'a biyu fa suka yi raka'a ɗaya kawai in dai tare suka yi shine falalar su sallah tare idan ya tashi a bacci ya tashe da ita ma ta bi shi suka yi wannan sallar jami'an yake gaba ɗaya ya zama liman ita mata ta bi shi wannan sallar to za a rubuta su to zakiri na wa zakira shi ne ƙololuwar daraja ta musulunci inna al-muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat wal qanitun har zuwa ƙarshe sai da aka je matakin ƙarshe aka ce wa zakiri Allah kasir da masu zikirin Allah maza da yawa والذاكرات da masu zikirin Allah da yawa mata aka ce a adda Allah da magfirata Allah ya tana da musu gafar tana nan tana jiran su an tanade ta duk irin zunubin da suka zo da shi to za su gamu da gafara daidai yawan zunubin domin Allah ta ya tana da musu a adda Allah lahu magfirata Allah ya tana da musu gafara kawai kira ake su zo ko ma me za su zo da shi an tana da musu gafara wa ajiran da kuma lada aziman mai girma yana nan yana ita ce aljanna da ni'imomin ta to sallah raka a katar tana jawowa a rubuta muke cikin azzakiri da Allah kafiran muzakirin amma sharadi ya kashi ba ta zaki kai rawahu abu dauda bi isnadin sahih wa an aisha radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kala ya ce idza na'asa ahadukum idan ɗayan ku yayi wato idan ɗayan ku ya ji gangadi bin salati a cikin sallar dare ya tashi kun karfe ɗaya ko sha biyun dare ko karfe biyu ko ma yaya ne ya fara yin sallah kuma sai zigen jiki ya dame shi to manzala ta falyar ya kwanta ya kwanta ya yi bacci ya huta hatta ya raba anun nomu har baccin nan ya bushe gabaninsa ina fata a zamani yanzu ne ya saita alam ya tashi karfe ɗaya ya fara yin sallah karfe biyu bacci ya dame shi to ya kwanta ya sai da alam kalbe uku sai ya tashi da yadda samu baccin awa ɗaya dai ai baccin zai bar shi kuma zai ji cikakken nishadi to sai ya tashi ya dola daga inda ya tsaya sai manzo Allah ce fa inna ahadakum domin ɗaya daga cikin ku idza sallahu huwa na'isu idan yayi sallah yana yin gaggadi la'allahu watakila cewa shi yanzu haku zai tafi a cikin karatunsa na sallah ko addu'o'insa yadda da duru yana so ya nemi gafara a wajen Allah fa yusubba nafsuhu a ƙarshe sai ya zaki kansa wannan ladabi ne da manzon Allah yayi a janabu ubangiji maimakon ya ce maimakon ya nemi gafarar Allah sai ya zagi Allah to kalmar ba ta da daɗin fada sai bai fa yusubba nafsuhu sai ya zagi kansa yana neman gafara a tunaninsa amma saboda gyangyaɗi bai san me yake faɗa ba zai faɗi wata kalma mummuna ya jingina wa ubangijinsa to saboda haka ba a so mutum in yana jin gyangyaɗi ya ci gaba da yin sallah kai ko wurji kake yi bacci ya dame ka ko karatun qur'ani kake to ka kwanta in bacci ya fi karfin ka za ka iya kunta abin da yake kalma sai ta kafirci ma ba ka sani ko maimakon ka nemi gafara kuma sai ka faɗi mummunar kalma ka farka ka yi bacci a wani yanayi ya fi ka ci gaba da yin wannan sallah muttafaqun alai wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza qama ahadukum min al-layl idan ɗaya daga cikin ku ya tashi da daddare yana yin nafilfili fasta adama al-qur'anu ala lisanihi sai al-qur'ani ya koma ajami akan harshen shi ba qur'anan arabiyyan bane bi ma'ana bai san me yake faɗa ba idan ba gwale ya zo yana gwalanci za ka ji me yake faɗa shi ne ma'anar alƙur'ani sai zama a jami ba larabci ba ala lisani akan harshensa shi ne ma'anar yake faɗi majirin ma ya kulu bai san me yake faɗa ba ba larabci ana larabci ai yana sanin me ake faɗa amma idan a jami ya zo shi ba larabci a jami yana a jami ka ga ba me yake faɗa ba to alkur'ani in ya koma a jami maimakon sifarsa ta balarabi sai ya juye ya zama a jami amma ala lisani harshen ka wani mai jirin ma ya kulu bai san me yake faɗi ba a cikin wannan karatun sallah wani ya daji lalle ne zai ya shingida ya kwanta ya yi baccinsa ya huta sannan in ya farka ya san me yake faɗa to ya zo ya ci gaba da gana da ubangiji kuma da gudun kada ya je ya faɗi mummunar kalma ga ubangiji a cikin wannan karatun sallah wannan hadisi rawahu muslim babu istihbabi qiyam ramadana wa huwa tarawih gashi azumi ya zo karshe kuma mun shiga qiyamul layli da sallar tarawih ina ma da farko azumi suka sanar da wannan hadisi wannan babi na musabbati qiyam ramadana wa huwa tarawih kuma shine tarawih kar ka ji ana ta gaya mana sunaye daban-daban tarawihin nan da kuke yi bayan sallar isha shi ma sunansa qiyam ramadana wanda ake yi ƙarshen dare ake ta masa tahajjudi shi ma sunansa kiyamu ramadan kiyamu ramadan shine tarawih shine tahajjudi suna ne kawai ya bambanta duk wata nafila da mutum zai yi bayan sallar isha zuwa hudowar alfijir a watan ramadan sunan da kiyamu ramadan sunan da tarawih sunan da tahajjudi shi yasa imamu nawawi ya mana ta'arifi anan yace wa huwa at-tarawih siyamu ramadana ko da ka ji hadisi yana cewa man kama ramadana imanin wahati saban to wa huwa tarawih shi ne tarawih shi ne kiyamu ramadana anna bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala manzo Allah ya ce man kama ramadana duk wanda yayi aiwar ramadana shi ne tarawih imanin yana da imani ba munafiki bane shi wahati saban kuma domin neman lada babu riya a ciki gufira ma lahu ma taqaddama min zambi za a gafarta masa duk abin da ya gabata na zunubin eh sharadi guda uku ne yayi tsayuwar nafila kenan sannan kuma yana da imani kuma yayi ne dan neman lada to Allah zai gafarta masa duk abin da ya wuce a baya na zunubin ko ya kai na shekara 80 ba wai ana magana daga baya zuwa bana in yau ne sai abu ne ya fara yin tarawih to tun daga balagarsa har zuwa banan zunurbinsa an yafi in ya yi a bala ne kaga na bala ya rushe abin da ya wuce a baya to na bana da zai rushe abin da ya ɗauko daga bala zuwa bana amma in bai taɓa yi ba sai a bana to abin da ya gabata na zunubin tun daga balagarsa har zuwa bana wannan kiyamun lailin ta rusa wannan zunubi na muttafaqun alai wa anhu daga daga Abu Hurairah radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yurajimu fi qiyam ramadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kuɗaitar da sahabbai cikin qiyamu ramadan wato cikin yin nafilin nan na qiyamu ramadan min gairi an yi amurahum fihi bi azima amma ba tare da ya umarce su a cikin sa bi azimatin da takurawa abin da yake umarta yana ba da umarni ne kowa ya yi a gida ba wai mazala yana kiran mutane a zo masallaci a zo a yi ba shi ne wata rana ya fito masallaci ya yi aka zo aka bi shi washe gari ma ya fito ya ga mutane sun kazu yini na uku sai bai fito ba to wannan yana nuni ne mutum ya yi ko da bai samu yi a masallaci ba to ba shi yake nuna cewa wai tarawih ya tsere masa in ya samu yayi a masallaci tare da liman fa ni'ima madalla in bata samu ba wani uzuri ya sa ba a yi da shi ba to kar ya bar wannan daren ya wuce haka ba tare da ya yanke bacci cikin dare ya tashi ya yi wannan tarawih ba saboda ba wai ana nuna cewa dole sai an yi tare da liman ba ana yi ne tare da liman saboda masu kasala da wanda ba za su iya yi su kadai ba sai a taimaka a zo masallaci a haɗu da liman a yi tare amma ba shi yake nuna in baka samu a masallaci ba kuma shi kenan ta tsere maka sai gobe ba a ka yi kokari ko da kafin ka kwanta bacci ne in ka zo kanciya ka yi alwala ka yi ko kuma in ka kwanta ka tashi kafin lokacin sahur ka yi ko bayan ka yi sahur kafin alfijir ka yi falalar tana nan tun daga farkon daren har ƙarshen shi yasa ya ce maka min gairi an yi amurahun fihi bi azima ba tare da ya umarce su da takurawa ba amma dai da kwaɗaitarwa ku samu dai ku dinga yin nafula a cikin wannan wata na ramadan amma bai takura ya ce dole sai an yi ba fa yaqulu yana cewa man qama ramadana duk wanda yayi tsayuwar ramadana imanin yana da imani wa hatifazun kuma domin neman lada gufira lahu ma taqaddama min zambi za a gafarta masa duk abin da ya gabata na zunubinsa wannan hadisi rawahu muslim babu fadli qiyam lailatul qadr wannan shi kuma babi ne da yake bayanin falalar tsayi wannan na daren lailatul qadr wa bayanin arjala yadiha da kuma bayanin mafi kaunar dalalan bi ma'ana mafi kaunar dalan da ake tsammanin kasantuwar daren lailatul qadr قال الله تعالى الله تعالى يا شيخ إنا أنزلناه في ليلة القدر حقيقة mu muka saukar da alkur'ani a cikin daren lailatul qadr ina fata an gane daren lailatul qadr a cikin sa Allah ya saukar da alkur'ani ila akhir sura na ku ya ka sura ku kuma ku ila akhir sura to iya aya ce ko Allah ya ce hakika mun saukar da wannan alkur'ani a cikin daren lailatul qadr ai jumlatan wahidatan jumla ɗaya a dunkule aka sauko da shi min من اللوح المحفوظ daga lauyin mahfuz ila baitul izzat fi sama'i dunya ana maganar saukowa ta farko lokacin da aka aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kusan za a fara aiko shi da wahayi sai Allah ya umarci mala'ika Jibril ya dauko alqur'ani daga lauhul mahfuz a kawo shi baitul izzat fi sama'i dunya a cikin sama ta daya ita ce sama'i dunya saboda an kusa fara farko da shi zuwa duniya aka ciro shi daga daga lawul mafuz aka kawo shi baitul izba kuma nuzila mufassalan sannan aka ci gaba da saukar da shi mufassalan a rarrabe ba'adu bayan an saukar da shi a lailatul qadri a baitul izza bi hasabil waqa'i da gwargwadon abubuwan da suke faruwa idan abu ya faru sai a saukar da aya da take magana akan wani abin da ya faru wani lokacin a saukar da aya ɗaya wani lokaci aya biyu wani lokaci sura su kutum daga baitul izzati zuwa duniya wajen manzon Allah Allah ya ce wa ma adraka ma lailatul qadr me ya sanar da kai abin da ake ce masa lailatul qadr wannan tambaya ce amma ta'azibul li sha'riha tambaya ce da Allah yake girmama lamarin lailatul qadr yake jawo hankalin manzon Allah akai ya bada muhimmanci akan wannan dare na lailatul qadr sai Allah yake lailatul qadr wannan dare na lailatul qadr khairun min alf shahr shi ne mafi alheri akan wata dubu ai min alfi shaharin laysa fiha lailatul qadr akan watanni dubu wanda a cikin su babu daren lailatul qadr ka san yana maimaituwa duk shekara to a ce a samo watanni dubu a shekara banda daren lailatul qadr a haɗa su su zama dare wato darare dubu kuma su zama watanni dubu to dare ɗaya da rasul qadir ya fi waɗannan watanni dubu wanda babu dare da rasul qadir a cikin su ai al'amalu fi tilkan laila yin aikin ibada a wannan dare da rasul qadir abu dalu shine mafi falala mafi lada mafi daraja min ibadati alfi shahrin akan ibadar shekara dubu laysa fiha tilkan laila wanda babu irin wannan dare da rasul qadir a cikin wannan shekara dubu ko ko a cikin wannan wata dubu ita wannan sura ta illa anzalnahu nazalat ta sauka ne hina zakara sallallahu alaihi wasallam rajulan min bani isra'ila lokacin da manzo Allah sallallahu ya ambaci labarin wani mutum daga cikin bani isra'ila da bisa silaha ya daura damara ya dauki makami fi sabilillah cikin jihadi fi sabilillah alfa shahrin shekara wata dubu shekara 83 da wasu watanni ya yi bai kunce ɗamara ba yawa da hudu ne mace na ce da wani abu shekara tamanin da hudu da wata shida shi ne wata dubu to amma kan mu manta a lafazin cewa kai kairun min alfi shahan daren shi ne mafi alheri daga wata dubu ba wai yana ba ta'adilu alfa shahan aka ce daren ba yana daidai da wata dubu ba kairun aka ce shi ne mafi fici akan wata dubu ya fi wata dubu mutum to shi wannan ya ɗauki makami ya yi tsamara ta jihadi fi sabilin layi da kunce tsamararsa ba daga ya dawo daga jihadi an aka ce kuma za a fita wani jihadi kuma haka zai wuce ba tare da ya kunce tsamara ba sai da ya wata dubu yana wannan jihadi ba a jaba ashabu min zalika sai sahabba zara suka yi mamakin irin wannan da irin ladan da wannan mutumin ya kama yini ɗaya ma kai shi cikin jihadi bin Allah yaya ballantana wata dubu shekara tamanin da hudu da wata shida wata qasarat ilayhim a amaru tilka Allah a to su ai rayuwar ma ta takaita su kafin mutum ya fara fita jihadi akalla ya kai shekara talatin ko a raye kafin ya fara fita sannan in ya fara fita yaƙin tsananin ta ya ƙara wani shekara talatin yana zuwa jihadi kuma shi ba ba kullum ba duk inda ya cika shekara 60 a duniya kaga ya fara yin launi zuwa yaki in ma soja ne sai dai ga turu kaya kuma ko to amma shi gashi banda shekarun da yayi kafin ya fara fita jihadi sai da ya wata dubu bai kunce damara ba kaga suna ga su kamar wannan falalar ta ta tsere musu to fa qulu laylatan hiya khairu min muddati zalika al-ghazi sai aka ba su wani dare guda ɗaya wanda hiya ita wannan daren kai rubuta da mafi alheri min muddati zalikal gazi daga tsawon zamanin da wancan mayaki yayi yana wannan yakin wata biyu dare ɗaya sun same ta suka yi ibada a ciki to sun tserewa wancan da ya shekara tamanin da hudu da wata shida yana yaki wal asahu kauli mafi inganci in malaman tafsiri annaha min kafaita hadhihi ummati wannan daren tana daga kebanta kebanta wannan al'umma ta manzon Allah ba al'umma da aka bata da dasul kadir sai al'ummar manzon Allah saboda an tsere musu zaman an gudu shekara dubu ake da wani abu ana bautawa Allah to ina zaka kawo mutum da shekara dubu kai shekara ka 60 70 ka koma ga Allah to saboda falala ta Allah sai aka ba mu daren da yasul kadiri in ka bi mu yawan shekara ba ka bi mu yawan falala ba domin muna da daren da ya kai shekara tamanin da wani abu kuma yana maimaituwa duk shekara wanda ya nuna maka falala da muhimmancin yanke bacci a goman ƙarshe domin ka yi fa a samu ko da raka a biyu ne a cikin wannan dala da Allah ya ce tanazzallu mala'ikatu wa ruhu mala'iku suna sakkowa a wannan dara wa ruhu da mala'ika jibrilu shine a ruhu nazala bihi ruhul amin ko fiha suna sakowa a cikin wannan dalan da izinin rabbihim da izinin ubangijin kuma sakowan ba sakowa haka kawai odana ne su zo su yi shawaki su koma ba a'a nuzulul barakati war rahma suna saukowa da albarka da kuma rahama ga bayin Allah duk wanda aka tarar da shi yana ibada a wannan daren to albarka za ta lullube shi kuma rahamar Allah za ta lullube shi domin kala sallallahu alaihi wasallama mazala sallama hadisi ya ce al mala'ikatu fil ardi tilka layla mala'ikun da suke saukowa duniya a wannan daren aksaru min adadin hasa su da mafi yawa daga yawan tsakon fani tsawai wato yawan yashi yashi da yake zube a duniya ai ka san da ba zai ke dayu ba to haka mala'iku suna cika duniya bayan wanda suke haka ƙasa to wani akan wani har zuwa sama suna suna taba sama haka suke cika duniya fiye da adadin yawan tsakon kwani wani ka'abul ahbari an rawato da ka'abul ahbari yace la tubqi buqatun ba wani guri da zai wanzu illa wa alaiha malakun sai ka da mala'ika ya tuli mu'minina wal mu'minat yana addu'a ga mu'minai maza da mu'minai mata ina fata an gade duk wani guri na duniya a daji ne ko a gari ne fako ne ko jigawa ne ko dutse ne ko ruwa ne ko teku ne ko kogi ko korama ko tafki in dai a duniya ne to akwai mala'ika akwai mala'iku a gurin a wannan daren suna gafarta wa mumune maza da mumune mata amma waɗanda suka tashi ba suke ibada a wannan daren duk wanda yake farke yana bautar Allah to wannan addu'a za ta shafe shi kabul abaya ce kiwa kanisa amma banda coci mala'iku ba ta shiga coci a wannan daren au bai tunarin ko kuma ɗakin wuta da masu bautar wuta suke bautar wuta au wasu ko ɗakin da ake bautar gunki au maulimin fihin najasa ko gurin da akwai najasa ba sa sauka a gurin a wannan daren au sakarani ko gurin da akwai mai maye ya sha giya ya yi tatini awul jarar ko inda kararrawa take kowace iri ana kada kararrawa ba sa sauka a wannan gudu wa jibrilu la yadawu ahadan kuma a wannan zaran mala'ika jibrilu baya kyale duk wani musulmi da ya gamu da shi yana sallah illa safaha sai yayi mukafaha da shi yana taya shi murna ka samu falalar wannan dare fa man sha'arra jilduhu duk wanda jibrilu ya ga fatarsa ta yi laushi ta yankwane saboda tsananin bautar Allah, wa raƙa ƙalbu zuciyarsa ta yi laushi, wa da mata a yi lahu idanuwarsa ta yi hawaye saboda tsoron Allah a wannan daren. Dofamin asir musafa haifi a dalilin gaisawa da ya da mala'ika jibrilu. Aka wayi gari kaga jikinsa ya yi laushi, zuciyarsa ta yi sanyi, idanuwarsa tana hawaye na tsoron Allah a wannan daren to a dalilin shafi da jibrilu ya yi masa wannan yanzu kabul abari mala'iku suna kakkowa a wannan lalar da izinin rabbi da izinin ubangijinsu min kulli amrin da dukkan wani al'amari ai kullu amrin mujira fi tilka sana duk wani al'amarin da aka kaddara shi a wannan shekarar dama Allah ya kaddara a kusa tun alahul mahfuz to daga lailatul qadr na bala zuwa bana an sauke shi da tun bala to abinda za a kaddara da za a saukar da shi daga bana zuwa baɗi to a wannan daren su kuma za su dinga sakkowa da wannan al'amari na ubangiji Allah ya ce salamun hiya hatta madalai fajr salamun hiya ita wannan daren aminci ne a cike da ita hiya ita wannan daren salamun aminci ne gaba ɗayan ai laysa hiya illa salamatu ba komai a cikin da sai aminci la yuqaddaru fiha sharru wa bala'u a wannan daren ba a kaddara sharri ko wani bala'i gaba ɗayanta saɓanin lailatul nisfi min sha'ban ka gane ai ce can cewa kai fi hayu kuraku kullu amrin hakimin amran min indina wata duk wani al'amari da aka hukunta da mai kyau da mara kyau a cikin nisfu sha'ban ne amma ita wannan salamun hiya gaba ɗayanta a mutu la yuqaddaru fiha sharrun wa bala'un ba a kaddara shari ko bala'i a cikin lailatul qadr au ko kuma la yasadihu shaytanu an ya'mala fiha su'an shaitan ba zai samu iko da zai aikata wani mummuna abu a cikin wannan daren ba au ko kuma ma hiya illa salamu ba komai a cikin da sai gaisuwa sallama salamu ne ya daukar sallama gaba ɗaya sallama ce take cika wannan daren ta mala'iku bi kasrati taslimin mala'ikatu fiha ala ahli masajid saboda yawan sallamar da mala'iku suke a wannan daren ga ma'abota laye masallatai wa an mujahid an zaba da imamu mujahid almajirin ibn umara yace salamun hiya ai aminci ne wannan dalar min kulli khatari daga dukkan wani hatsari ba wani hatsari da zai samu musulmi a wannan dalar hatta mana da alfajir kuma wannan amincin har zuwa hudawar alfajir ai gayatu ta bayyana intiha'u shine matukar bayyanar tikewar wannan daren wannan falalar ana samun ta tun daga sallar isha har zuwa hudowar alfajir wannan sura kenan kana bayanin daren lailatul qadr wa anna bi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce man qama lailatul qadr duk wanda yayi tsayuwar daren lailatul qadr a baya ba an ce man qama ramadana ba imanin wahadi sabar to shi ma lailatul qadr ba a wata ramadan yake ba to yana da wani daraja ta don musamman da wata falala ta musamman shi ma aka ware masa lafazinsa da hadisin duk wanda ya tsayi daren lailatul qadri imanin yana da imani wahati saban domin neman lada gujira lahu ma taqaddama min zambi za a gafarta masa duk abin da ya gabata na zunubin wannan hadisin muttafaqun alaihi bukhari da muslim sai ittifaqi gare shi wa an ibn umar radiyallahu anhuma an rawaito daga abdullahi dan umar Allah ya kala musu yadda anna rijalan min ashabin nabi akwai wasu mutane daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama uru lailatul qadri fil manami an nuna musu daren lailatul qadri a cikin bacci fi sabil awakid a cikin bakwai din karshe na wata ramadan wani lokaci ba ana lalumanta a goman karshe ba to a goman karshen ma an ƙara rage kwana na farkon goma aka nuna musu ita a cikin bakwai din karshe faƙala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi sai yace araru uyaku to ni dai ina ganin wannan mafarki naku kattawa ta hakika ta yi taku fi sabil awakir a cikin bakwai din karshe tawata adabi ma'ana ta dace yanda aka nuna muku nan ba wani tawili mafarkin da naku ya dace da bakwai din karshe na watan ramadana kamar kana mutaharriya nan gaba duk wanda ya kasance zai yi lalumanta ko zai yi karzadonta ko zai neme ta bale ta harra ya yi karzadonta fi sabiyin awakin a cikin bakwai sun ƙarshe muttafaqun alai to wasu malamai suka ce wannan haka yake a dukkan shekara wasu suka ce a'a wannan ya faru ne a wannan shekarar a zamanin sun yi mafarki aka nuna musu bana da yadda ajiyar za ta kama a bakwai sun ƙarshe kuma manzo Allah ya ce eh lallai wannan mafarkin naku ya dace a bakwai ɗin ƙarshe na wannan shekarar ka gane ya duk wanda zai neme ta a bana a wannan shekarar da aka yi wannan mafarkin wanda ya taharra ya neme ta fi sabi da awakin a bakwai ɗin ƙarshe kuma wannan hadisan da za su zo baya za su nuna maka wannan ya keɓanci wannan shekarar ne wa ana aisha radiyallahu anha qalat tace kana rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yujawiru fil ashirin awakin min ramadana yana yin makotaka da masallaci a cikin goman karshe na watan ramadana ka ganin ba ta ce tasiril awakin goman karshe yake zama makoci a masallaci in yana gida shi makocin masallaci ne in ya bar masallaci ya dawo in ya bar gida dawo masallaci yanzu ya zama makocin gida yana masallaci yana makotaka da gidansa tana nufin ya ata kifu yana yin itikafi shine yujawuru yana yin makotaka yana zama makocin ya zuba mutumin gidan mu bane makocin mu ne saboda ya kaura cewa gida ya koma masallaci yujawuru bi ma'ana ya ata kifu yana yin itikafi a cikin goman karshe biyu Ramadan na wata Ramadan wa yaqulu kuma yana gaya wa sahabbai taharrau lailatul qadri ku yi karza dan daren lailatul qadri fil ashirin da awakin yin rababa da cikin goman ƙarshe na watan ramadan kaga anan ya kawo lafazin goma sai da nuna maka wancan saboda awakir ya dace da mafarkin da aka nuna musu ne a wannan shekara muttafaqun alai wa anha daga na Aisha radiyallahu anha anna rasulullahi hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kala ya ce taharrau lailatul qadri ku yi kardado na daren lailatul qadri ko ku kardaji daren lailatul qadri fil witri cikin mara minan ashirin awakir min ramadan daga goman karshe da watan ramadan al witri kaga annan ma ya kala ba da satar abu da an ce fil ashir al-awakir kawai taharu lailatul qadr fil ashir al-awakir min ramadan hadisin da ya gabata to a wannan ruwaya kuma aka ce fil witri kaga an sake warowa wasu darare a goma karshen daren 21 wutiri ne daren 23 wutiri ne daren 25 wutiri ne daren 27 wutiri ne daren 29 shi ma wutiri ne kaga nan a cikin goma ma an sake warowa guda biyar duk dai wai ana so mutum ya rikci wannan daren kada ya yi asararsa a ce daren ya wuce gaba ɗaya bai aikata alheri a cikinsa رواه البخاري وأن هذا كان عائشة رضي الله عنها قالت تشي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء إذا دخل الأشهر الأواخر من رمضان idan goman ƙarshe na wata ramadana ya shiga a hayan laila yana raya daren gaba ɗaya a baya a sufar kiyamu ne ba an ce yana kwanciya rabin dare ba kana yana bulisfan laili sannan in ya tashi kuma har gari ya waye to idan aka ce an shigo goman ƙarshe to kuma ba magana baccin dare bacci ya ƙare sai bayan sallah in da daddare ne a hayan laila ta ce yana kuma ta kawo shi da ma'arifa ba ta ce a haya lailan ba a haya allaila kaga akwai ma'arifa sananne ne gaba ɗayansa kenan sannan wa aiƙaza ahalahu yana tayar da iyalinsa daga bacci a baya ba mun karanta ba mutum ya yi na tunda sai ya kusa gamawa ya tashe da ita ma ta yalo ta samu to in gwamnan karshe ya zo ba babba ba karami ba agola ba dan gida ba matar aure ba ba kuwa in dai a gidan kike to babu bacci a goman karshe domin aikal ahalu haka ce ahalu yana nufin duk wanda yake gida yana tayar da iyalansa wanda suke rayuwa a gidansa wajen da kuma zai zai zai tsananta bi ma'ana zai yi ƙoƙari wa shaddar izar kuma zai ɗaure farjallansa zai ɗaure farjalle zai ƙara in wanzo ne zai kulle mazakinsa da ƙarfi kinaya ce na yin aiki tukuru kar ma yawan ruku da sujada ya sa ya kunce yawa ɗamara zai yi ɗamara wasu malamai suka ce shaddar izara kinaya ce ta ƙaurace wa mataye zai ɗaure izar ɗinsa domin ba zai kwanta da mace a irin wannan jararen to su ma an tayar da su ina maganar kwanciya da su sannan kuma wasu suka ce kamar na faɗa kinaya ce ta ƙoƙari da zage dantse wajen aikata aiki muttafaqun alaihi bukhari muslim mutafaqi gari wa'anna daga nana Aisha dai kalar ta ce كان رسول الله ماذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسنشي يجتهد في رمضان هنا يقلي أسكن وتا رمضان ما لا يجتهد في غير إلن قلي دبايا أي أولن وتا وندبان رمضان هنا قال زاجي دنسي sannan wa fil ashirin awakir minhu sannan kuma a cikin goman karshe na ramadana din yana yin kokari ma la yi tahidu ilin kokarin da baya yi fi gari a cikin wasu kwanaki na ramadan din in ramadan ya kama to yana ƙara ƙoƙari a kan wanda yake a sauran watanni sannan kuma in aka shiga goman ƙarshe to yana ƙara ƙoƙari kuma a kan wanda ya a kwana ashirin da suka shuɗe rawahu muslimu wa'anna ha daga nana aisha ƙalar ta ce kuntu na tambayi maza na ce ya rasulallah a ra'aita ka bani labari in alimtu idan na idan na san cewa ayya lailatin lailatul qadr wacce dare ce dare lailatul qadr bi ma'ana idan na gane wannan daren shi ne daren lailatul qadri ma a kullu fiya me zan dinga faɗi a cikin wannan daren tana so ya koya mata addu'ar da za ta yi ta roƙon Allah a daren lailatul qadri in har na gane cewa ashe wannan ya nuna maka sahabbai suna gane daren lailatul qadri saboda yadda manzo Allah yake siffanta musu da kuma su alamomi da suka zo a hadisai da ake gane daren ta ce idan na gane wannan dare dare da nasir kadiri ne to ma a kuli fiya me zan ninka fada a cikinta ƙala manzo Allah ce kuli ki ce Allahumma innaka aqul tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma ya ubangiji innaka lalle cewa kai aqul mai yin afwa ne tuhibbul afwa kuma kana son afwa fa'fu anni kai afwa gare ni abin da ya koya mata kenan rawahu turmuzi wa qala yake hadithun hadithin ya sanu kyakkyawa sahihu kuma ingantacce to alhamdulillah mun gama fadlu qiyamul layli da kuma falalan sallan wata ramadana da kuma daren lailatul qadr ba za mu shiga fadlu siwaki wa kisalil fitra yawwa dama kaɗan ne to alhamdulillah yanzu kafin mu yi addu'a muna sanarwa da kuma cikiya sanarwa ta farko ita ce kamar da muka sani yau da daddare insha Allah za mu rufe karatun tafsiri za a yi katama ta gobe kuma da safe za a zo a yi katama ta wannan karatu na hadisi da safa karfe tara kamar da aka saba saboda haka muna ƙara shaida wa ɗan uwa wanda bai da labari a sanar da shi wanda bai samu zuwa ba a fitar masa cewa ya yi kokari ya zo ya halarci wannan zama kamar yadda aka saba duk shekara ana yin addu'a ga kawuna da jihar mu da garin mu da kasar mu da kuma dukkan al'ummar musulmi baki daya kuma kowa ya zo da niyyar bukatunsa na duniya da na lahira kamar yadda za a yi kataba ta saukar alkur'ani da kuma addu'o'i da malamai za su yi mana akan dai dukkan bukatun na duniya da lahira Allah ya biya mana dukkan wani abu na hau da fitina da sharri Allah ya kare mu ya kare zuriyar mu da al'ummar mu gaba daya wannan shine sanarwa ta farko sannan abu na biyu